بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم man kana yarju liqa Allah wanda ya kasance yana kaunar gamuwa da ubangijinsa Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mana habba liqa Allah ya habba Allah liqahu wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqahu yace duk wanda yake son gamuwa da Allah Allah ma yana son gamuwa da shi wanda ba son gamuwa da Allah Allah ma ba son gamuwa da shi eh in ka ji mutum yana son ya sadu da Allah to ya san tsakaninsu da Allah akwai kiri in kuma bai yi wa Allah abinda Allah yake so ba ta ga nan kwaye ko da wani ne baka yi masa abinda yake so ba kuma ya fi kai ba za ka yadda ku hada hanya da shi ba a balle har kai kokarin ku sadu wanda yake son kuma da Allah yake kaunar ya kuma da Allah ya sani fa inna ajalallahi la'ati ajalin Allah yana zuwa wal yasai da lahu yayi tanadi saboda saduwa da Allah ne ko wa shi Allah as-sami'u mai jine li aqwali ibadi da zartukan bayi al'alimu Allah masani ne biya fa'alin da ayyukan bayi. Na,
Wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsi inna Allah lawaniyun 'anil 'alamin.
Wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsi inna Allah lawaniyun 'anil 'alamin. Wa man jahada duk wanda ya kokari jihada harbin aw nafsin ko jihadi lokacin da ake jihadi na yaƙi ko kuma ya yaƙi kansa ya yaƙi ransa ya kautar da ita daga mummunan abu da ya mai da ita kan kyakkyawan abu manzala sallallahu alaihi wasallam da aka je yaƙi yaƙin da yafi kowane yaƙi wahalarwa yaƙin tabuka aka dawo to da aka dawo sai yake ce musu mun dawo daga ƙaramin yaƙi za mu tafi babban yaƙi alhali a yaƙin sun ga wasu mutane akan gadaje ma aka dawo da su wani ba kafa wani ba hannu wani ba ido wani kuma gaba ɗayansa ya kakkare wani ya kukkuje wani ya suma haka aka dawo ga kishirwa ga wahala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun dawo daga karamin yaki zamu tafi babban yaki wannan kalma sai da ta girgiza dukkan sahabbai suka ji tsoro to da suka tsorata sai suke cewa ya rasulullahi wani babban yaki dai ya fi yaki da muka je dinnan sai ce yaƙin rai ka yaƙi ranka ya fi wannan domin mutum zai iya ran ba ta yaku ba ya je yaƙi na makami in Allah ya taimake shi bai mutu ba ya dawo amma ran nan da kuke tare da ita to wannan ita ce ba za a kokari a yaƙe ta sannan a samu zaman lafiya faqtulu anfusakum zalikum khairun lakum min gabarikum ma'ana ranka sai ka yaƙe ta ita rai ta dan adam daidai yake take da ran dabba sunanta nafsu to wannan nafsun Allah ya yi mata hawa kusan guda bakwai a Qur'ani akwai ta farko mai kama da ta dabba wa ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi to wannan rai ba abin da take illa ta dinga umartar mutum ya zama rayuwa irin ta dabba ba abin da ya damu da shi sai shi sai sha sai sai bacci sai surutu sai abin da ba zai amfane shi ba to wannan duk wanda ya rayu da haka ya rayu rayuwar dabba to idan mutum ya tashi daga nan idan yana dan gyara ran ma'ana yana dan ayyuka na kirki to nan ran nasa zai wasu abubuwa wanda ba daidai ba amma yana yi kuma hankalinsa zai dawo ya kai to kai ya za a yi duk mutane ga wani na kirki ne wani na kirki ne wani sai kare ne na banza sai ta zargin rasa ita ce Allah yake cewa la uqsimu bin nafsi la uqsimu bi yawmil qiyama wa la uqsimu bin nafsi lawwama ita za ta za ta za a yi laifin amma kuma ana yi maza maza ran sai ta ta tuno fa wannan abin da kai nan ba daidai bane sai dawo ta dinga tuba wa Allah tana zargin mai ita me yasa kai kaza me yasa kai kaza to daga nan idan mutum ya samu ya dan ƙara gusawa ya ƙara ayyuka na kirki na gari masu kyau to ran za ka daga nan sai Allah ya cusa mata takwa shine Allah ya jawo fa'ala ma fujuraha wa nafsin wa ma sawaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha to idan ka cusa masa wannan takwa din to za ta zama za ta kiyaye dokokin Allah za ta san abin da ya kamata ta yi za ta san abin da bai kamata ta yi ba to shikenan duk abin da komin yadda rai yake son abu in dai abin nan ba zai wa mutum amfani a wajen Allah ba to zai kokari ya kawar da ran wa ma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa ya kawar da ita daga hawanta da abin da suke nema to daga nan in ta tashi daga nan sai ta koma rai mutma'inna ya ayyuha an-nafsul mutma'inna rai na tsatsiya wanda ta natsu da abin da aikin da Allah ya bata ya dora mata kuma ta natsu da irin sakamakon da Allah zai bata ya zama cikakken musulmi ya zama mai imani abinda Allah ya faɗa ya yarda abinda manzo sallama ya faɗa ya yarda kuma yana neman rahamar Allah ko ta wani hali yana kuma gudun azabar Allah ko fushin Allah ta kowane hali to wannan ya zama mutma'inna kenan daga nan sai Allah ya gayyaci wannan rai ya ce mata to ke ki yarda ni ma zan yarda da ke irje ila rabbiki rabiyatan mardiyatan za ki zama yardajiya ki yarda da duk abin da na saukar miki na gaddara ki yarda ta ce za ta yarda sai Allah ce ni kuma zai zan sake a cikin waɗanda nake ce musu radiyallahu anhum wa radu anhu to shikenan daga nan rayu ta zama mai kyau to daga nan ta zama shikakkiya haka ake son dan adam ya zama a hankali a hankali duk abin da ka je aka ce abu kaza mai kyau to mutum ya kokari ya yi sa ya gani shi yana yin sa yana yin sa to wani mai kyan ma in yazo za ka iya yi amma idan ka ji mai kyau din baka yi ba wani ma iya zo sai yi kasalar hana kasalar da ta hana ayi waccan ita za ta hana ayi wannan ma da sai ya zama mutum sai ya zama rayuwar dabba a man jahada duk wanda ya kokari jihada harbin aw nafsin wa inna ma yujahidu li nafsihi yana kokari ne don kansa wa inna man fata jihadihi lahu domin amfanin kokarinsa zai koma gare shi ne shi zai amfana la lillahi tabaraka ta'ala ba wai Allah ne zai amfana da shi ba Allah ba ruwansa duk duniya idan suka zama gaba ɗayan su musulmai suka koma kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi su koma ala qalbi rajulin wahidin minkum duk su zama cikin zuci akan zuciya guda ɗaya wacce ta kowace tsoron Allah ma'ana misali irin zuciyar manzo sallallahu alaihi wasallam to ba zai kara wa Allah komai ba mulkinsa in kuma duniya gaba ɗaya suka haɗu suka ce ba za su yi Allah ba Allah ba ruwansa su suka sani su suka yi asara ba za su rage mulkin Allah da komai ba inna Allah ce Allah laganiyyun mawadaci ne anil alamin ga barin halittar ma halittar kanta ma ba lalle bane Allah ya yi ta a wannan ja'izi ne a cikin sifofin Allah ya halatta ya halitta haka ya halatta wa kansa in yana so zai in yana so ba zai ba in yana so zai bar halittar in yana so zai shafe ta yana abin da aka rubuta aka ce za a yi za a yi za a yi nan to fa babu dole a Allah hatta tashi kiyaman nan da Allah ya ce zai yi shi ne ya dauki alkawari kuma an san baya saba alkawari shi yasa za a yi amma in ba don haka ba sai ce tashi kiyama ba dole bane wajen Allah sai yayi ba wanda ya sai ce masa Allah fa ka ce za ka yi tashi kiyama me yasa ba kai ba a in ya ga dama yayi amma da yake shi alkawari ya dauka to shi duk inda ya dauki alkawari yana cikawa to saboda haka tashin kiyama yana cikin alkawarin Allah zai cika kamar yadda ajalin mutane mutuwa su yana cikin alkawarin Allah ba da sakamako aljanna yana cikin alkawarin Allah sa wasu mutane a wuta yana cikin alkawarin Allah to duk wayannan alkawarin Allah zai shiga su Allah mawadaci ne gabarin halitta halitta nan alinsu mutane ne wal jinni ko aljanu ne wal malaikati ko malaiku bayan su din kansu Allah ya wadar daga gabarin su sannan wa an ibadatin Allah ya wadar daga ibadar su kuma ko su yi ibada ko ka su yi ibada ba abin da zai kari Allah a cikin ibada su istaghana Allahu bi zatihi al-kamilati Allah ya wadata zatin sa baya bukata kowa wajen komai baya bukata kowa kuma hatta an sifatihi hatta na falihi Allah zatin sa ta zatin Allah ya wadata ga barin sifofin Allah ma zatin Allah ya wadata ga barin ayyukan Allah ma mana zati wadatacce ne domin zati shi ya samar da sifa shi kuma ya samar da aiki to ya wadata ka samu aiki abinda za ka samar da ayyuka saboda wadanda aka halitta eh dole sai za a yi musu aiki to ayyukan Allah yawancin su suna nan saboda halittarsa sifofin Allah kuma yadda halitta za ta gane Allah in ma ba in ba don haka ba za ta yi na ruwanta da sifa ba za ta sifa ta kanta ba saboda haka saboda wasu mutane su samu yadda za su sifa ta Allah ya sa za ta sai ta kirkiri sifofi wa Allah to da haka ta kirkiri sifofin Allah to duk wanda yake so ya gane Allah shi zai kokari ya zai ya gane Allah ba wai Allah ne yake nema ku gane shi ba shi ba ruwansa tabaraka ta'ala lihiddati istina'ihi saboda tsananin wadatuwan zati ga barin komai da kowa istana an nafsihi ya wadata daga barin komai da zatin sa kawai li'annahu ma samma shay'un yahtaju ilayhi ba wani abu da Allah yake bukata zuwa gare shi babu Allah baya bukata komai ma samma shay'un takmilun aw shay'un yahtaju ilayhi ko gani wannan zati wa zatihi shi Allah babu wani abu wanda zai shikata masa ya zama sai an hada da shi sannan Allah ya zama shikakke babu babu wani abu wani abu kuma da Allah zai zai bukata ya shi yana bukata abu kaza babu shi shi Allah mawadaci ne daga zatin sa ko mawadaci ne daga sifofin sa bayan babu aula al-insu wal jinni wal malaikati balle ma mutane da aljanu da malaiku ko ina Allah ko bai yi ba ruwan sa da yayi su kuma ko su yi ibada ko kafi oho ruwan ya kullu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fara cikin hadisi yana cewa law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala qalbi rajulin wahidin lama zalika fi mulki shay'an hadisin qudusi ne walau kanu walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin ma kasu zalika min mulki shay'an Allah tabaraka wa ta'ala yace da duk na farkon ku da na karshen ku da mutum ɗinku da aljan ɗinku su zama kan zuciyar wanda ya fi tsoron Allah a cikin ku shine annabi kenan sallallahu alaihi wasallam kowa ya zama irin zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ba za ku ƙara mulkin sa komai ba haka kuma duk mutane su koma kan zuciyar da tafi kowace fajirci ita ce zuciyar shaidan duk mutane su zama zuciyar su kamar ta shaidan ba zai rage mulkin Allah da komai ba tabaraka ta'ala inna Allah khalaqal khalqa Allah ya halitta littane liyarfahu minhu saboda halittan ta ribantu da Allah laliyar ba minhum ba shi Allah ya ribantu da halitta ba wa humul ladzina yatajuna ilayhi yafqiruna ilayhi mutane ne suke bukatuwa zuwa ga Allah suke suke da bukata suke neman taimako wajen Allah amma shi Allah ko fi ghayatin gina anhu yana karshen bukatuwa daga barin su wallahu ghaniyyu wa antumul fuqara Allah shine mauda shine ba ruwansa da komai ba ruwansa da kowa ba ruwansa neman komai wajen kowa amma mutane su kuma dukkan kuma bukata ne duk halitta kuma bukata ce masu bukata ne su kuma dole su koma zuwa ga mahalicci wanda ba shi da bukata kuma yana da abin da zai bayar
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون يعلمون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون والذين آمنوا وأن سكي إيماني وعملوا الصالحات سكي أيكا ما سكيو شي إيماني كل مدى أكي جدو شي كدي بايا ودا تروا a san hada da aikin da zai taimakawa a yadda akwai imani ai babu aiki to ba ai ba san akwai imanin ba kowa ma zai iya cewa ya yarda ko da bai yarda ba amma yin aiki zai tabbatar da cewa lallai wani ya yarda idan ka shiga yarda da Allah to me kake wa Allah aga kana ibada in ka shiga yarda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama me kake masa aga kana bin abin da yake bi abin da yake yi kai shi kake kwatantawa to an yarda lallai kai kai kai kai mai bisu ne ko masoyin su ne wa amil salihati aikata ayyuka masu kyau lanu kafirana an sayyi'atihim in dai wanda suka yi imani suka yi ayyuka masu kyau zan kankare musu miyagun ayyukan su in ji Allah bi amali salihati zan canja su in mai da su ayyuka masu kyau domin shi musulmi duk lokacin da ya aiki mai kyau bai dai yana da wasu miyagun ayyuka akan canja wa'annan miyagun ayyuka sai wannan aiki mai kyau din sai ya koma madadin wa'annan miyagun ayyuka to an yadda da shi kenan za a yafe masa tunda ya ya yadda ya tuba laifin da ya ya tuba to ya an karbe shi shikenan za a canja masa illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanatin wa kana Allahu ghafurur rahima Allah yana canja miyagun ayyuka mai da su kyawawa idan har mutum ya zama na kirki ya zama kyakkyawa innal hasanati yuzhimna sayyiati wata aya Allah yana cewa kyawawan ayyuka suna goge suna tafi da miyagun ayyuka wali haza saboda haka al'abdu idza amila sayyi'atan yanbaghi an yatabiha bi hasanatin idan ma kaddara ta biyo mutum ya aikata mummuna daya to yi kokari aikata mai kyau kuma saboda ya goge wata mummunar wal hasanat tukaffiru sayyiati kyakkyawa kyawawan ayyuka suna kankare miyagun ayyuka Allah ya ce bayan zan canja musu in ba su aiki mai kyau lada mai kyau wala najziyannahum kuma zan saka musu a hasanan ladzi kanu ya'malun sakamakon da zan ba su yafi aikin su wanda yafi kyau akan yafi aiki aikin da yafi kyau a cikin ayyukan su shi ake sakamako a kai sannan kuma sakamakon duk kyan aikinka sakamakon yafi shi domin misali idan kana da kyawawan ayyuka kowane aiki misali ka yi sallah sai Allah ya ce to yanzu ba ma maganan goma ba ko ɗari bakwai a an koma hadisi ko hadisin manzala sallama cewa idan kai aiki mai kyau Allah zai iya baka zai zai baka lada miliyan biyu to kaddara wannan miliyan biyu kowace sallah baka miliyan biyu to in dai za a lissafa sallolinka ne akwai ran da sallolin za su kare in dai lahira ne tunda ba ta da iyaka yoran da sallolinka suka kare ayyukanka na ibada suka kare komai ɗinka ya kare ya za a yi za a fita mutum daga aljanna a ce yanzu aikinka ya kare ladanka ya kare ka fita a'a shiga aljanna za ka shiga da aikinka dawwama aljanna za ka dawwama da niyyarka niyyarka baka da niyyar yana kyakkyawan aikin kowa inda Allah zai bar shekara dubu in dai yana numfashi kuma yana da hankali ba zai daina sallah ba to wannan niyyar Allah sai ce kayi niyya ko shekara nawa na baka ba za ka daina bauta min ba ni kuwa na yi niyya na sa ka jana ba za da kai ba Allah zai gano ya malun wa wasa lihat su ne kyawun ayyuka
wa wasaina linsana bi walidayhi husna wa in jahadaka litushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون
ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ووصينا الإنسان Allah ce ina wa ɗan adam wasiya bi walidayhi ya kula da iyayensa guda biyu uwa da uba kenan husnan ya kyautata musu azhir ayat wannan aya wallati fi surati luqman da aya surati luqman ita ma waccan wasana lil insana bi walidayhi hamalathu ummuhu wa hanan ala wahanin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir wa in jahadaka wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tusihuma وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبعوا سبيل من اناب الي ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون wayannan ayoyi da wannan aya duka dukkan sun sauka ne a dalili daya wannan ayoyi nazala ta duk sun sauka fi sa'd ibn abi waqas wani sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna sa'd wanda zamanin yana daga cikin sahabbai guda goma wanda manzo Allah sallama ya ce duk abin da suka aikata a duniya aljanna za su fi ashrul mubashirin bil janna mutum goma da aka masa da aljanna sado yana ciki kuma a zamanin sayyidina Umaru lokacin da sayyidina Abubakar ya rasu lokacin da manzo Allah sallama da ya wafati dama ba kawai duk mutane ana ta waye za a waye za a bawa waye za a bawa sayyidina Umar ya ce kawai ba wanda za mu bawa sai Abubakar ya ce duk da muka ji mutuwar annabi duk ba ruɗa muka yi ba waye ne ya san yadda zai saita mutane ma wakar ne zai saita mu to dole mu bashi jagoranci duk abin da ya taso zai saita mu ya ce umaru ya ce abubakar kawo hannu kai maka baya ya kawo hannu ya ce to na yi wa abubakar baya kowa ya zai shi ke na kai mu baya shi ke nan sai na abubakar da shekaran sa biyu sai ya rasu to da ya rasu aka ɗora sai na umaru to da aka ɗora sai na umaru to a lokacin ne musulunci ya faɗaɗa ya yi yawa shi kuma sai ya zazzaɓi sai sai na bakar ce to amma ni kafi ya rasu yake ce musu ni fa ina ganin in dai umaru ka ɗora zai fi muku lalle akwai manya-manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi kowa aka bashi zai iya rike mana musuluncin nan amma in umaru aka bawa zai fi rikewa shikenan duk suka yi da magana sai na abubakar aka ɗora umaru za ka ɗora sai na umaru a zamanin sa ya ɗauki sai ya dubi irin waɗannan manya-manya ya ɗauki sa'adun na biyu wa kasin sai ya kai shi kufa kufa ƙasar iraki kenan to da ya kai can ya zama kamar shine gwamna a wajen yana can sai mutanen suka yi ta masa gaba haka kawai ba sa son sa shi kenan su kawo ƙara sauce sai na murashe sai sai na murashe menene laifinsa har wata rana sai na murun ya je ziyara sai ya tara mutanen garin ya ce ni kun yawaita aika mini da cewa gwamnan kun nan ba ku bukatar menene ne laifinsa sai wani tsoho ya tashi sai ce laifinsa bai iya sallah ba sai na murashe abin mamaki shi ya kawo muku ita shi ya kawo sallar amma bai iya ba da ku ya haka kuka iya harko wuce shi amma saboda adalci sai na umaru sai ya kira sa da ya ce kai hakuri ka rabu da su koma madina kawai sai ya shirya shi to kafin da za a tafi da wannan tsohon ya yawaita surutai sai sa'adu ya ce to ni dai sallar da na ga manzo Allah sallama yake yi irin ta na yi muku amma tun da kun ce ba na ban iya sallah ba na yadda da hukuncin amirul mu'minin zan bar muku garin ku amma wannan cutar wanda kuka yi in ni na cushe ka kai tsoho Allah zai saka maka in kai ka cushe ni kuma Allah zai saka maka shikenan sai na hore dauke suka dawo Madina shikenan ya bar wajen wannan tsoho sai da ya girma ya kai shekara 80 sai ya dawo duk inda yake tafiya yi har da ya mashi budurwa sai ya kama nonon ya ka tambaye sai shi addu'ar sa ce ta kama shi sadu na biyu ƙasa to shi farko farko musulunci bai suna uku ba a cikin musulmani a cikin musulunta amana min awwali man amana bin nabi sallallahu alaihi wasallam yayi imani daga farkon wanda suka fara imani ya kulu shi sa'adu yana cewa kama fi hadith al-bukhari kamar da yazo cikin hadith al-bukhari yace arifu nafsi wa ana sulusul islami Sa'adu yana cewa ni na san kaina ni ne na uku a cikin musulunci. Ma'ana da sai na Abubakar ya musulunta, na na Khadija ta musulunta sai shi Sa'adu. Shi ne na uku. Yani annahu aslama salisan ya musulunta ya musulunta na uku ne. Falan ma aslama yayin da ya musulunta wa sam ya ummuhu Hamnatu akwai sunan akwai uwarsa sunanta Hamnatu. Sai ta ji labarin bi islamihi musuluncinsa. Jalasar fi shamsu sai ta tashi ta koma cikin rana ta zauna. وآلت ألا تخرج من الشمس ولا تأكل ولا تشرب حتى يرتد سعد عن دينه حتى أغمي عليها tace ta shiga ranan nan ba za ta ci abinci ba ba za ta sha ruwa ba za ta fita rana ba sai sa'adu ya yi yari da ya bar musulunci ya daina bin annabi sallallahu alaihi ta zauna ta ki akai akai ta gidawa har aka ta fara suma fa da ausadan sai aka kira ausadun wa ja'a da yazo wa sabba alai har ma a yazo ya same ta sume ya dauki ruwa ya yayyafa mata sai ta tashi a ta faka sai ta farka da ta farka sai sa'adu ya ce mata me yasa me yasa kika me yasa kika killace kanki kuma kika yi wannan mugun hukunci sai ya ce mata to sai ta ce ai ta yi ne saboda haushi take ji me yasa ya mutunta sai ce mata to shikenan isma iya umma law kanat indaki mi'atu nafsin فأخذت نفس فأخذت نفسا نفسا حتى تموتي مئة مرة ما رجعت عن ديني فكلي واشربي إن شئت أو أو موتي أو موتي yace mata ki ji in kina in kina bari in gaya miki in kina da rai dari a dinga kina zaune a rana kina can wahala a zara rai daya ɗaya ya zo ya shiga shi ma ki sha wahala ki sha wahala ya fita a sake sai wani ya shiga rayukan ki ɗarin nan sai su tsare ni ban daina musulunci ba saboda haka idan kina so ki dawo inuwa su ji abinci ki sha ruwa in kina so kwa ki zaman ki a rana hakki mutu ni ba bari addini zan yi wannan mara azalika da ta ga kada ta kawo mata abinci akalat wa sharibar wa zahabat ila zilli ta baro rana ta dawo irin wata ta kawo abinci ta ci abinci ta sha ruwa shikenan ta samu a kanta lafiya قال الله تبارك وتعالى الله يجي ووصينا الانسان بوالديه الله yana wa dan adam wasiya da iyayensa kuma ke zaman zalla sallama yake iyayen mutum ko kafire ne to shi ya bi ya bi ya bi musu biyayya ita biyayyar iyaye haƙƙi ne da Allah ya ba su amma su su ka su zace su shiga na Allah la da ta lima khuluqin fi ma tadil khaliq duk abin da ka san za su umarce ka ya zama sabon Allah haramun amma duk abin da bai shafi sabon Allah ba a sai makami shi ne mutanen fiko suke cewa misali uba ba musulmi ba ne ko uwa tana da kwalbar giyarta sai ta ce ka je ka ɗauko min giyar nan ka kawo min isha kar ka je ya shiga haƙƙin Allah in ka je ka ɗauko mata giya ka taimaka a yi sabo kenan ka taimaka a yi sabo to amma ita sha giyar yanzu kwalbar empty ce ba komai sai ta ce kawo da kwalbar nan ka kawar ai ba komai a ciki babu giyar dama matsalar giyar ce ta tata in ko ko kuma ya canja giyar yanzu dai kolba kolba ce kawai ka dauka to zaka iya daukan kolba ka gutar da ita amma ba za ka dauko kolba ka kawo mai shaya sha ba wannan akwai haƙin Allah ya fiye ciki wancan kuma tunda ba komai ya ciki wannan kuma biyayya ce zaka yi mata biyayya ka dauke mata kolba a wajen ko kuma a dauke masa kolba a wajen ah na'am yau ga dai kusan isa'a isa'an za hasanin Allah yana mutane wasiya kyakkyawar wasiya bi an yubirrahuma mutum yayi wa iyayensa biyayya birrul walidaini biyayya iyaye amara Allah tabaraka ta'ala bihi Allah ya umarni da shi ya ce a bi iyaye ayoyi da yawa a cikin Qur'ani ku bi iyayenku ko har ma wani waje yake cewa ko kalmar uffin karka gaya musu wala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan kariman in suka zafafa kai ka sanyaya eh ba ka ga azara da yake da rigima da annabi ibrahim ba to da rigima ta yawa zan kama kala arjuman naka wa hajjurni maliya sai sai annabi ibrahim ya salamu alayka mana kai ka sani ba wai amince ta bar gare ki ba ina amince ta bar ka kafiri a kai zama kai zaman ka ta safar laka rabbi ni zata ba ibada ubangiji shi kenan haka ya rabu da shi Allah ya ce wa in jahada ka shirka bi idan iyaye suka ce maka sai dai ka kai wa Allah shirka ma'ana ka daina bin al-musulunci ka dawo cikin kafirci ma laysa laka bihi ilmun abinda kai baka yadda da shi ba ka san wannan shirka ne muwafaqatun lil waqi to fala tudihu ma karka bi ko iyaye ne suka ce maka kai abu sai kaga wannan abin akwai sabon Allah ne karka yadda kai in ka saba wa Allah haƙƙin ka tsakaninka da Allah ne su iyaye abin da aka ce musu ka kyautata musu idan ba shi da ba shi da abinci ka ba shi ba shi da ruwan sha ka bashi in ba shi da sutura ka yi masa in ba shi da inda zai zauna ka nema masa amma maganan ya shiga tsakaninka da ibadarka da addinin ka wannan kan ba zai yi ba haramun ilayya marji'ukum Allah ya ce makoman ku gaba ɗaya zuwa gare ni ne ko na fi'ukum kuma zan labarta muku bima kuntum ta'malun abinda kuke aikatawa kowa zan gaya masa aikin da ya yi a duniya ita lahira tana nan kamar misali lokacin da yanzu idan ana cikin shekara na na ƙasa za ka ga za a kawo tsaffin shugabannin da suka wuce su sardauna su kafa su waye waye ga suna kowa ya ka saji sai ka ɗauka gashi na lokaci yake magana gashi da komai isa amma ko mutuwa su shekara nawa to haka duniyar ake naɗe ta gaba ɗaya yanzu ana ana cutin din da duk abin da kake ana cutin din ka kai baka sani ba saboda ɗan adam yana da rigima ba wanda yake rigima da Allah sai mutum duk halittar Allah tana tsoro amma banda mutum shi mutum ne Allah zai ce masa kaza ya ce ba haka bane to shi yasa maganin sa komai a dauka bai sani ba sai ya je in aka ce masa kai kaza sai ce bai yi ba a ce abu mai sauki wannan waye ne sai ka ce ni ne waye kaza ni ne waye ke yin abu kaza din nan ni ne kenan kaga mutum ya kama kansa ko na biyo kuma Allah ya ce zan labarta muku sai na ba ku labari ma kuntum ta'malu duk abin da kuka aikata duk abin da kaga ba a kai shi lahira an nuna wa mutane aikin mutum ba in na laifi ne to an yafe shi ne idan kai sai ka tuba sai Allah ya tona yafe in ya yafe to wannan ba zai tona ba domin ma nan yafiya rufa maka asiri ne sai abin da zai tona maka asiri kowa ya gani ne sai Allah ya ce zan rufa maka to ba zai rufa maka asiri a duniya je sai ya fallasa ka ba wannan ba halin karibi ba ne shi kuma Allah akramul akramina ne da saboda haka in ya yafe ba zai ba zai kawo shi ba amma duk abin da ba a yafe ba sai an kawo shi komin kankanta sa komin girman sa ko mai yawa ne ko karami ne ko babba ne ko wani iri ne ko jazi kun bihi zan saka muku da abin da kuka aikata birrul walidaini wajibun duk iyaye wajibi ne walau kana kafirai ne ko kafirai ne yufiku alaihi ma zai shiyar da su ko ya ta'addaba ma kuma zai musu ladabi ba zai musu tsawa ba kada uba ya yi magana ko ka yi tsaki ko ka nuna masa baka gamsu da maganar ba in ma ya faɗi magana in bata game ka ba shiru za a ke yi sai ka yi shiru in ka tafi in akwai wata shawara da kake so ka yi a cikin haka to sai ka bari sai sai daga baya bayan ya sauka sai ka dawo sai ka ce masa to yi haƙuri lokacin da kake magana kaza da kaza sai naga kamar ko kaza zai fi sai hankalin sai dawa kan naka kaga shike nan kun harke a wai tawada lahu ma ya ya kaskantar musu da kai wai za kana alwalidu yadhhabu ila kanisati la yajibu ala alwaladi an yahmilahu ila alkanisati uban ba shi da komai da kafa yake tafiya sai kuma kana da mashin ko mota sai shi zai tafi shoshi karka kai shi eh gurin gurin sabon Allah ne ba za ka kai shi ba amma wai za a rada zuwa min alkanisati ya ji bawala lura da ya yi hamira wala manzili da ya je shokin ya gama suka gama abin da suke yi sai kira ka waya ina kake to ka zo ka same ni a shokin mu kamar da ni gida sannan za ka ka za ka zo kamar da sai ya gama da abin da yake yin baka dauke shi dai ka kai shi gurin sako ba yanzu kuma inda inda za ka dauke shi za ka dawo da shi gida ne to wannan za ka yi amma ma ya jirro ila ma sai duk abin da zai jawo zuwa ga sakon Allah fa hadha la yajibu ala alwaladi bai wajaba kan akan da yake zai wa iyaye biyayya ba wa kullu ma laysa bi ma'siyatin fa yajibu birrul walidayni bi amma duk abin da ba sako bane to dole za ka yi iyayen ka biyayya
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين والذين آمنوا ولسكي إيمان وعملوا الصالحات فأيك تأيك ما تشو Allah ya ce la nurkilanna lalle zan shigar da su fi salihin a cikin mutane na kirki eh salihai mutanen kirki bayan Allah sune al-anbiya'i annabawa wal awliya'i da masoya Allah bi anna hasrahum ma'ahum zan hada su in ta tare saboda ayar suratu nisa'i wa man yuti Allah war rasul fa ulaika ma allazina anama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina in dai mutum ya zama mutumin kirki to duk a cikin tawagar mutanen kirki za a yi ta hada shi kuwa suna wula ya karafiƙa abokan tafiya sun yi kyau ina ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين
ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم ما في صدور العالمين ومن الناس yake an faɗi maganan muminai an faɗi kuma maganan wanda suka ba su yi imani ba to shine sai a kawo ɗaya gefen wanda su suna tsakani su sun fi ma kafiran barna domin shi munafiki ya fi kafiri barna shi munafiki shi kullum har abada ba wanda zai gane gaskiyarsa saboda ko ina shi yana so ya gwaninta wajen kafirai kuma yana yana so ya gwaninta wajen muminai saboda kai ya zo wajen musulmai ga shi nan musulmi ne cikakke in ya je wajen kafirai kuma sai dauki asirin muminan gaba ɗaya sai ya ba wa kafirai to wannan shi ake ce masa munafiki shine Allah ya ce wa minan nasi a cikin mutane man ya bulu akwai wanda yake cewa a masu cewa man din dama tana ɗaukar mutum ɗaya ko masu yawa ko maza ko mata wa man wa ma wa alfi sawi ma zukir wa haka za zo inda ɗayi in shuhir to man ya bulu ya bulu ya ɗauki lafazin man ne amma in kaje can za ka ga la ya bulunna in la ya bulunna inna kunna ma'akum nan kuma ya ɗauki ma'anan man ɗin kenan man ya kula akwai masu cewa amanna billahi mun yi imani da Allah amma wanda ya faɗi wannan magana ya yi imanin aka yake gaya wa mutane bai za a zai billahi idan aka cuce shi shi ya ga zai cutu a cikin hanyar Allah sai ya kauce ya batta ja'ala fitnatan nasi ka azabillahi sai in ya ga wannan hanyar Allah ce amma in ya bi ta shi zai wahala amma in ya kauce ya bar gaskiya zai shirya da mutane to sai ya bar hanyar Allah saboda ya shirya da mutane azabun sai ya dauki cutarwar mutane ka azabin laye kaman azabar Allah ne fil kawfi a cikin tsoro suna yana tsoron mutane sai ya bar gaskiyar kawai di ahun sai ya yi mutane biyayya kawai na fi kulahun ya yi musu munafurci sai ya nuna musu yana tare da su saboda ya samu ya tsira wala in ja a nasarun min rabbika idan kuma nasara ta zo daga ubangijinka muminai suka samu nasara fangani mu suka samu riba la yaqulunna su munafiqan nan sai su sake dawowa su su ce inna kunna ma'akum ai mu musulmai ne ba tare muke sallah ba ba tare muke azumi ba ba tare muke komai ba sai su ce muna tare da kofin imani a cikin imani ba a shirya ko na filin ganima ta tunda an samu dukiyar yaƙi an samu ganima to lalle sai a riba da mu kada ta ala Allah ya ce to a riba da su ne amma don an raba dukiyar ganima da su in suka je lahira za a riba aljanna da su ne ba za a riba ba awalai sallahu su ba sani bane su gani suke kamar Allah bai kasance bi alama shi ya fi sani Allah haka yake ya fi sanin bi ma fi suduril alamina abin da yake cikin zukatan mutane ba da Allah ya fi kowa sanin zuciyar ka ba zuciyar ka ma Allah ya fi ka sanin abin da yake cike kake sakawa cikin zuciyar ka yawa balle abin da zaka nuna wa mutane
وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وليعلمن الله للي ألا ذي سنر الذين آمنوا ألا يا سنك ألا يا سن الذين آمنوا وأن سكي إيماني ألا يا سن متانا كيركي نك ما في إيماني وأن سكي بيشي دونشي بقلوبهم ألا يا سن سكاتسو ولا يعلمن ألا يا سن المنافقين منافقين يعلم الله المؤمنين حقا ألا يا سن مؤمنين نكسكي ilma wujudin sani na samarwa shi ya samar da su alima Allah ilmun la yake muta'alliqun bil ma'dum wal mawjudi shi ilimin Allah ba wai sai akwai abu ba Allah zai sanya ko babu shi ko ba ko ba ba yi za a yi ba za a yi ba ma to yana cikin ilimin Allah za a yi abu kaza za a yi kaza kaza ko ba za a yi ba to shikenan wanda ba za a yi ba ma shi ma yana cikin ilimi idan kana shehu maduman ko fi ilmin laji abinda babu shi ba a taɓa yin sa ba sai sa ba a san shi ba ma ai duk abinda aka halitta shi aka sani eh abubuwan da Allah ya halitta ya gaya wa mutane suka san wani wasu su suka ba sani ba wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu ba wanda ya san iyakacin halittar Allah sai shi ga abinda ya sanar mutane suka sani ga akwai abinda Allah ba halice shi ma kwata kwata amma yana cikin ilimin Allah da da za a yi shi to yana nan sai a yi wa ilmuhu ashai'a sanin Allah abu ko fil adami gairu ilmihi shay'a wa huwa majudun sanin abu yadda Allah ya san abu a babu shi to haka kuma Allah ya san shi in akwai shi eh da akwai shi da babu shi duk ɗaya ne wajen Allah ko ilmun haqiqatan ko huwa ilmun ilmu haqiqati sadiqina wal munafiqina min al-azali ila al-abad Allah ya san haqiqanin masu gaskiya musulmai na gaske Allah ya san hakikanin munafikai wanda suke munafici saboda su samu su tsira daga hukunci min al-azali ila al-abadi tun kafin ai tun kafin ai halitta duk Allah ya san kayansa har abada kuma Allah ya san kayansa shi ilimin Allah ba abu ne yake da yake canjawa ba shi ilimin dan adam yau ka san abu kaza da kaza da kaza to wani abu baka san shi ba gobe sai ka san shi kaga wanda ka sani gobe ilimin sa gobe ya fara ka ƙara ilimi kenan to Allah ba haka ilimin sa yake ba shi ilimin sa tun ka tun ba komai ba kowa bai yi nufin halittar komai ba yana tare da ilimin sa kuma da ya halitta ma yana tare da ilimin sa in halitta ta kare ma yana tare da ilimin sa azalu har abadu har abada haka Allah yake subhanahu wa ta'ala walakin idza sala wa azhara sirra fa zahara sirru mawjudan mawjudan yace amma idan Allah ya jarraba mutum har aka bayyana gaskiyar mutum to shikenan to kaga nan gaskiya ta bayyana kowa ya ganta eh wanda da bai san mutumin na gaskiya ne na gaskiya ne ko kuma na kirki ne ba kaga zai iya gane ba eh ba mamaki za a ga wani yana ta ibada an taba kawo manzo sallallahu alaihi labari wani mutum wannan mutumin ya fi kowa duk in ya kaje yaki ya fi kowa kokari sallah duk lokacin da za a yi sallah a safin gaba yake duk ibada da ka sani ya fi kowa na kokari sai aka kawo manzo sallallahu alaihi labari ana magana sama manzo Allah ya ce ai kuwa na ga fiƙarsa a cikin jahannama ta kai dutsen gudu. Ana ta mamaki, kawai da aka je wani yaƙi, ana cikin kashe kafirai an sassare wanda za a tsara sai ya ji rauni, sai sai ya faɗi ya ji rauni, sai yake ganin to yanzu kamar shi ɗin nan idan ya ji rauni aka ce kamar yadda yake jaharumin nan, a ce yau ya koma gida ba jarumi ba ne an kada shi, kawai ya ɗauki mashinsa sai ya sauka wa kansa, ya kashe kansa kenan. shi kenan ya zama dan wuta da saboda haka wani za a ganshi yana ta kokari a ilimin Allah ko haka yake ko ba haka yake ba wannan ya na Allah ne saboda haka baka isa kai wa dan adam hukunci ba kuma mutum ko ka ganshi a kafirci tunda bai mutu ba baka isa kai masa hukunci ba baka sani ba mai yiwa Allah ya canja shi in Allah ya ga dama ya canja shi ya mai da shi musulmi musulmi ma na kirki har ya fi wasu musulmai ma da yawa Allah ya yi haka saboda haka wannan ilimi ne na Allah ai ilmu zuhurin linnasi ilimi ne na Allah da yake bayyana wa mutane ilmu ijadin atawa zira linnasi anna hadha sadiqun wa hadha munafiqun wannan ilimi ne na samarwa Allah ya nuna wa mutane wane na gaske ne wane kuma na banza ne na'am وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خداياكم وما هم بحاملين من خداياهم من شيء إنهم لكاذبون
وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة أما كانوا يفترون آه وقال الذين كفروا كافرين سنة قياوة للذين آمنوا kafirai suna faɗa wa muminai cewa ittabi'u sabilana ku zo ku dauki ku dawo hanyar mu mana su koma mutane da rida kenan ku bi dinana addinin mu wallahi hamil kadaya ku mu kuma za mu daukan muku duk wasu laifukan ku da kuka yi kurakuran ku wannan magana qala walid ibn mugirati walid ibn mugira ne wannan kafirin da aka yi zaman makka da shi shi duk kafin aje abin nan kafin aje badar ma ya rasu shi wani kafiri ne mai girman kai shine wanda Allah ya kawo magana sa cikin suratul qalam wa wala tudi kullu halafin mahin amma masha'in bin amin manna'in lil khair mutadin afim wa kullin ba'da zalika zanin eh Allah ya fadi me aku maganganu game da shi yace duk ya san su kuma halayen sa ne yace amma na karshen nan bai yadda ba kuma qur'ani aka karanta yace Allah ya ce masa zanin ai ba shi ba dan halal bane yace ya samu uwa sai ya ce to ga shi Muhammadu ya karanta masa ya zazzage shi amma zakin da Muhammadu ya gaya masa duka halayensa ne amma wannan na ƙarshen nan Muhammadu ya ce masa shi ba dan halal bane sai ta ce gaskiyansa hmm shi kenan sai ya haƙura to walid bin mugira din shi ya faɗa ya ce inna man arada an yukaffira an yakura bin nabiyyi duk wanda yake zai kafirce wa manzo Allah sallama fal yakur bin nabiyyi wa alaihi wa alaihi huwa zambu zalika yace duk wanda ya ridda ya bar manzala salama to duk zunubin da yake gani ya dauka tsakanin da Allah ya bar wa walidu zai dauke eh kafira sun yi abin da suka yi Allah ya shekariya suke yi wa ma hum bi hamilin min khadayahum min shay'in ba za su iya daukan laifin kowa ba laifin su ma ya ishe su ai ya yi musu ma yawa innahum lakadibun ƙarya suke yi hadha kadibun wannan ƙarya ce mutum yake za ka zan ɗaukan maka sai na umar Allah ƙara masa yarda a mulkinsa yana wucewa shi yakan yi sai kansa da kansa mana yakan fita da dare yana yawo a cikin gari sai ya ji kwafe-kwafen mutane ba wata na yana wucewa sai ya ji wata mata tana tsinewa umaru umaru nan me za a yi da shi gashi na tare da yara marayu yanzu yana shan ya tattara abinci ya hana mutane kaza kaza yana tattara ta surutai da ya ji sai ya wuce a hankali ya tafi gida ya je ya ɗauko buhun gari sai ya ɗora a kansa da ya taho zai kawo sai wani sahabi ya ganshi sai ya ce masa a amin mun kai da ka zo in karɓe ka sai ce in mun je lahira aka ɗauko kaya na na miyagun ayyuka za ka ɗauka da kauje ba ni hanya shi kenan ya ɗauko buhu ya kawo da ya kawo buhu sai ya ajiye da ya buga kofa ya tabbata dai za su fito sai ya tura kofar sai ya ajiye buhu sai ya koma kar a ga waye shi kenan suka fito suka samu gari ba san waye ya kawo su ba suka rasa waye ne ya kawo musu garin nan shi kenan suka yi ta abincinsu to sai daga baya shi wannan wanda da ya ya ce zai karbi sai na umaru shi ne ya labarta musu cewa ai umaru ne ya baku wannan abincin sai ta dawo kuma tana ta godiya ta zo tana ta yi a kayan ki ne kayan ki ne dama kayan ku ne eh kayan ku ne Allah ne ya kaddara ban sani ba ni ban san ba kowa da kowa na san yanda yake rayuwa ba inda gari yana da yawa ba zai yi kowa da kowa in san wane ya shi wane bai shi ba to sai abin da aka kawo min to shikenan وما هم بها من كلام من شيء قرية سكي وذكر وكليف قوة إنهم لكاذبون قرية سكي ولا يحملون نعم ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون وليحملن للي ذات قائل ذات أوكا ذات أوكي أثقالهم دكا نوين وين ذنوبانسو أو ظارهم ليفقا دكا ذنوبان ذنوبين نسكاي كتا دكا فرنا ذات جيرة جلاجرة bayan shi ma wa afkara za su ɗauki wani nauyi ma askalin tare da nauyin nasu bi kawalihim lil mu'mina yatabi'u sabilana saboda wannan kalmar da suke shi mutane su ridda to shi ma laifi ne za a ƙara rubuta musu shi ko za su zo da shi wa idlalahum muqallidihim da kuma badda masu bin su kowane kafiri idan mutum yana karkashin sa in dai ba mutumin yana da ƙarfin imani irin su Bilal ba to sai sai sun hana shi musulunta ko yana son musulunci sai su kange shi su hana shi to wannan za a ɗora musu laifi tunda su suka hana shi musulunta ba ma kina sun bashi zai musulunta to laifinsa ma za su hana da nasu a wai da ran balis wala yasaluna lalle za ta tambayi kafirai yawmal qiyamah ranar tashin kiyama amma kanu yasarun maganganu da suke kirkira na sharri suna fada kala tabaraka ta'ala Allah ya ce wala taziru waziratu wizra ukhra eh wata laifi ba za ta dauki laifin wata ba in ba ita ta nuna wa ta hanyar ba saboda hadisi ya fassara wannan wannan wara ta zirdi manzala sallama yake man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah min min duni ayyun qasami ujurihim shay'un wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyamah min duni ayyun qasamin aw zarihim shay'un yace duk wanda ya kirkiri hanyar kirki hanyar kiryarwa hanyar da za ta amfani al'umma ya yi ta Allah zai ba shi lada duk wanda ya zai bi wannan hanya ya yi ba za a rage wannan duk wanda ya aikin ba ma wancan na farko sai an ba shi lada saboda shi ya girgira da shi kuma wanda ya girgiri hanyar banza ya tuke tura mutane zuwa ga halaka to shi kuma duk wanda ya sake yin iri wannan aikin to sai an rubuta masa shi ya yi wancan ɗin za a rubuta masa shi ma haka kuma ba za a rage waɗancan ba za a rage musu ladansu ba wajen ba za a rage musu zunubinsu ba نعم وقال وقال هنا شان الله ياتي ولا تزر وازرة وزر أخرى ري بزار دوكي ليفين وتا ري با nan kuma Allah ya ce wala yahmiluna asqalahum wa asqalan ma asqalihim za su dauki nauyin su da nauyin mutane tare da nauyin su ka anna bainal ayatayn tanaqudan sai ga kamar akwai ayoyin kamar su warware juna ba su warware ba walaysa samma tanaqudun babu warware juna a cikin qur'ani inna man lam yakfi wizran wa lam yad'u ilayhi wa lam yatasabbab fihi fala yasiru Allah bi zalika dhanbi yace duk wanda bai bai kirkiri laifi ba kuma bai kira mutane zuwa ga laifi ba kuma bai sa mutane ya jawo su suka yi laifin ba Allah ba zai kama shi da wannan laifin ba laifin wani in shi kadai yayi ba zai shafe ka ba mai kai ka koya masa zai shafe ka inda baka koyar ba ba kai ka koyar da ayi wannan laifin ba sai ake sai da duk wanda ya ba ruwanka in dai ba kai kai ba za a kama ka ba amma in kai ka koya wa mutum sai yake yi to nan kan su ko da ba kai ba ai shi yayi maka ba shi ka koyar kai ka koyar da shi ba saboda ka koyar da sharri ba to walau amalahu aqrabun nas ilayhi waladan aw aba masalan ma'ana mutum ko ɗansa ne ko mahaifinsa ne ya aikata wannan laifin in dai ba shi ya koyar da mahaifin ba ko shi ba shi ya koyar da ɗan ba to laifin ɗan ba zai shafe shi ba amma in shi ya koyar ko amma man abdalla ahadan wanda ya ɓadda wani wa sababa lahu an ya'mala isman ya jawo mutumin ya aikata zunubi fa zalika sharikun fil ismi za su haɗu a cikin wannan zunubi fa sai hamilu wizar shi ma zai ɗauki wannan nauyi kama ya hamilu fa'ilu kama yadda za a ɗora wanda ya yi shi ma wanda ya koyar haka za a ɗora ba هذا معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء معنى حديث من ظل ده yake cewa man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamati la yunqasu dhalika min ajri shay'an wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu yuzruha wa yuzru man amila biha ila yawm al-qiyamati min duni an yunqasa min awzari shay'in eh duk wanda ya kirkiri ya koyar da aikin kirki in ka koyar da aikin kirki to duk lokacin da aka yi kai ma sai an baka duk wanda ya kirkiri aikin banza duk wanda ya aikata shi shi ma sai an rubuta masa a ulai waɗannan tasabbabu fi hadhihi al-afali waɗannan kafirai su suka jawo waɗannan laifukan ce sa aka hada musu wali hadha sharaku fiha shi sa suka hadu a ciki walazina barrahum Allah tabaraka ta'ala wanda kuma Allah ya kutar da sai shi ba za su dauki laifin kowa ba kuma lazina lam tasabbabu su ba su jawo laifin ba ba su suka koyar da shi ba ba suka jawo dalilin ai laifin ba wannan ba ruwan su su ba za su shiga ciki ba ma dalluhum wala da'uhum ila zalika basu badda mutane ba basu kira su zuwa gabata ba kaga su ba ba ruwan su wala yasaluna lalle za tambayi kafirai yau mal kiyama ta ta kiyama amma kanu yaftarun abinda suke ƙarya suna dangana wa Allah yakzubuna lillahi suke wa Allah ƙarya su'alan tawbikin tambaya ta kurstawa ta tozartawa za tambaye su kuma ai musu sakamako a kai
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون Allah ya ce wala kad arsalna nuhan lalle na aiko annabi nuhu ila qaumihi zuwa ga mutanensa awa shi nuhun nan awwalal anbiya'i shine farkon annabawa wulida bada nuzuli adama bi 1845 sanatan bayan zuwan annabi adam da shekara 1845 aka haifi annabi nuhu eh tsakanin zuwan annabi adam a duniya da kuma haihuwan annabi nuhu shekara 1845 wani biya ba da 40 sanatan bayan an haife shi ya kai shekara 40 sai aka ba shi annabta kuma kasa fi qaumihi alf sanatin illa 50 aman yana annabi ya kara shekara ɗari tara da hamsin shine shekara dubu ba hamsin ya shekara ɗari tara da hamsin yana annabi kuma yana kiran mutane zuwa ga Allah to da yake shi lamarin Allah na Allah ne kuma shi ya fi kowa kankantan mabiya baya cikin annabawa wannan shekara ɗari tara da hamsin da yana kira zuwa ga a musulunta har mutanensa suka gare bai samu mutum ɗari ba kwata-kwata mutane da suka fi shi ba su yi mutum tamanin ba wasu ma sun ce ba su yi mutum arba'in ba amma dai ba su yi dai tamanin ba duk abin da suka fi shi wannan shekaru iya shekarun da yi nan gaba ɗaya su iya suka yi kawai in ya zo ya yi wa'azi ma azabtar da shi za a yi kuma gobe sai ya sake zuwa saboda aikan da aikan Allah ne sai ya isar su ko ba za su fasa ba yadda suka dake shi jiya yau ma sai sun dake shi haka ya gama rayuwarsa shekara ɗari tara da hamsin a cikin wannan bala'in nasu Allah ya ce ba ka ba kuma tufanu sai ruwa ya ɗauke su Allah ya haɗa su da ruwa mai suna tufanan ina a irin sanamin nan sai ruwa dama annabi nuhu da abu yayi tsanani yayi tsanani sai Allah ya ce masa nuhu ka daina wahala kanka kaga mutanen da ka samu karka yi tsammani a kowane da saka musulunta su kaɗai ne innahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana banda wanda suka yi imani ba wanda zai kara saboda haka daga nan daga nan daga yanzu fala tabtais bima kanu yaf'alun abinda suka yi kadawa kar ma ya bata maka rai sai annabi ya ce tunda haka ne in dai ba za a haifi na kirki ba kuma su din ba za su zama na kirki ba to me amfani su me amfani abin da za su haifa a bari kawai sai ta shiga duniya da banzaye ha a shafe su kawai a shafe duniyar gaba ɗaya duk na banzaye tafi la tazar alal ardi min al kafirin dayyara Allah ko rumfa kar ka bari inda ta kafiri a duniya to musulman ko ba su da rumfar sai kafiran a lokacin musulman ba wanda yake da inda yake duk kafiran da suke da duniyar gaba daya haka kuma Allah ya sauko da ruwa ya yi ruwan da bai taɓa yin irinsa ba domin kowane ruwa in za a yi shi ko sanamin ne ai ruwan sama ake yi ana ruwan saman sai an yi shi ne ya gudu in ya gudu sai ya zo ya kwashi abin da zai kwasa ƙasa ta tsage mutane su faɗi su mutu amma shi tufana ba haka yake ba shi yanda yanda sama take zubar da ruwa haka ƙasa take fit da ruwa ruwan sama da ƙasa ne wannan wannan wa fajjarna al-arda uyunan Allah ya ce kasar ma sai muka mai da ita kamar sama yadda sama take zubar da ruwa shudin nan kasar ma haka take fitar ruwa ya sama ruwa sai ya zo ya hadu faltakal ma'u ruwan kasa ya hadu na sama to shi yasa ba wanda ya rage in ba wanda yake cikin jirgin annabi nuhu ba shi kuma jirgin annabi nuhu da Allah ya ce masa yayi shi da yayi shi mutane ya dauke abin da zai dauka ya sa a ciki shi kuma ruwan sama baya shiga ruwan kasa ma baya shiga cikin jirgin shi kadai ne نعم فلا تزينكم إلا خمسين ألف سنة إلا خمسين عاما ذكر ألف أيام بشده وصفنا خمسين عاما سيشل شكرا خمسين لتقف على حقيقة العدد سبب كغاني عددين شكرا دبوبا خمسين أريسنا دا خمسين كان لو لم يذكر ألفا دابا أيام بشدبوبا لما تنبهت لما تنبهت لكثرة هذا العدد بذاك إيا عدد بذاك جرمان سبعين جمعك أريسنا دا خمسين كوي إن با أم بشدبوبا سيكا yawan su bai kai kama a ce dubu sannan a cire kaɗan. Fakala sai Allah ya ce alfa sanatin illa kamsin aman shekara dubu ne amma babu hamsin a ciki. Ma'anahu su su umiyar taimaka hamsin a sanatan shekara ɗari tara da hamsin. A sanatu lishiddati wal'amu lilkhairi. Idan ka ji Allah ya ce maka sanatu a Qur'ani to shekara mai wahala ce. Idan kuma Allah ya ce amu ya yi ibarar shekara inda amun to shi ko za ka samu shekaru ne masu kyau. Shirkar muddatu kullum shiddatun ala nuhin wannan shekara ɗari tara da hamsin nan duka annabi Nuhu wahala yake ta. Liyannahu yad'uhum fa yuzunahu yana kiran suna cutar da shi ko yuriduna qatlahu suna so su kace shi ma hatta halaku bi tufani sai da Allah ya kawo wannan tsunami ya kace su wa asha ba da tufani 60 sanatan bayan tufan annabi Nuhu ya kara shekara 60 nan ka fi arfai aiki na cikin rayuwa mai daɗi shi kaɗai da sai musulmai wanda suke suka musulunta da hadis wa ahli hadin da kuma cikin walwala wani haza kala Allah ya ce fa aka zama tufanu tufanu ya halakar da mutane tilkal awamu waɗannan shekaru allafi ata badahum wanda ya rayu bayan mutane sun halaka li awamu ayyibatun alaihi sune kadai shekaru masu kyau wajen annabi nuhu wa hum zalimun sun zalunci kansu ne وبين نوح وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة آلاف سنة وتسعمائة وخمسون ثلاثة آلاف سنة وتسعمائة وخمسون سنة تكاني النبي نوح زمن ننسى da hijira da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi daga Makka ya koma Madina tsakanin akwai shekara 3950 na'am
alhamdulillah alhamdulillah tambayar yana cewa zuwa da shehu da fatan an karuwa lafiya yana cewa ya shehu ina tambaya akan lokacin da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga makka zuwa madina shin a gidan waye ya sauka kuma tsawon shekara nawa ya yi kafin ya koma gidansa ai bai shekaru da yawa a gidan wannan abu ayyuba da asari ya sauka eh dama da ya zo ya shiga gari aka ce to ina zai sauka sai ce a bar sabuwar ita ta san inda za ta je shi kenan da aka bata tana zuwa sai ta zo ta tsaya tsakanin gida biyu waje ne da ake shanya dibino amma ba kofar gidan wannan ba ba kofar gidan wannan ba a tsakanin gidajen sai ta durkusa a wajen ɗaya gidan abu ayyuba ne ɗaya kuma gidan wani sahabi ne to shi kenan abu ayyuba da yake yana da wayo maza maza da ya ga manzala sallama da abuwa ta durkusa ya sauka yana sauka sai ya dauki kayan annabi sai shiga da shi gidansa shi kenan da aka zo sai aka sha sai ba gane yanzu ba inda za a sauka ya sula ina za a sauka ne manzala ya ce to sai shi ina kaya na tukuna sai abuwa yi wai ya rasu la yana cikin gida ta to mutum zai rabu da kayansa ne yake ne ya zama mai masaukinsa a gidansa ya sauka amma bai dade ba ai ai bai jima ba ya gina masallaci kuma ya gina gida watanni ne kawai sai ya dawo gidansa sai aka dawo masallacin da aka fara gina sannan kuma sai aka gina gida ya dawo bai dade ba
da ya tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu ni ne nake juya kuɗi a kasuwanci na kimanin miliyan nake jujjuyawa da su ina kasuwanci amma a cikin miliyan biyu nan kimanin dubu ɗari hudu ne kawai mallaki na sauran duka bashi ne amma ina da gida da shago wanda dukansu kowanne zai kai miliyan hudu to shin anan zan fidda zakka ne ko kuma eh to ai wato abin da ake duba shi gida dai ba a masa zakka irin da aka sai da shi ko da na haya ne amma in na haya ne kuɗin hayan za a fitar musu da zakka duk lokacin da ka karbi kuɗin haya in dai gidajen haya mutum yake da su duk lokacin da ya karbi kuɗin hayansa to dole ya cire wannan kuɗin hayan zakka gidan ba za a yi masa zakka ba sai da aka sai da shi aka sai da shi za a yi masa zakka shekara ɗaya a shi kuma kuɗin mutane da yake rike da su ba zai yi wa kuɗin mutane zakka ba a su waɗancan mutanen masu kuɗi su za su yi wa kuɗin su zaka in ma amma nan ma idan kuɗinka yana hannun wani yana yana jujjuya su to in lokacin zakanka ya zo za ka yi lissafin abin da yake hannunka sannan wanda yake hannun wancan abin da zai sa ka yi lissafinsa sai in ka tabbata misali da a lokacin zaka ce masa to kuɗin nan fa ina so in yi zaka a dawo min da su to in ka faɗa masa ba zai wuce kwanaki kaɗan ba zai dawo maka da kuɗi to kaga wannan kana tsammanin su kenan amma in ka ba da kuɗi inda kake tsammanin anya kuɗin nan ko su samu koyaye ne to wannan dole sai ka bari sai sun shiga hannunka kai musu zakka eh ba za ka hada su da lissafi ka ba yanzu wannan kuɗin ba zai musu zakka ba tunda tunda suna hannun tunda na mutane ne kuɗin sa ko ba su kai zakka ba tunda mun ce lissafin bana ai dubu ɗari bakwai ne da sittin da biyar kaga kuɗin sa bai kai haka ba to amma shagonsa da ya mallaka abin lura shi shagon haya yake bayarwa? Idan haya yake bayarwa, wannan kudin hayan, in dai kudin hayan da yake bada shago misali suna da yawa, ya kai dubu ɗari biyu yake karba, sai ya hana lissafi da kudinsa na cikin wannan kasuwanci. Idan akwai wata harka ma da yake a wani wajen, ba mu haki ko yana sayan kaya yana ajiyewa da sauransu dai, to wannan zai iya haɗawa in ya kai lissafi ya zakka. In kuma a'a shagon shi yake zaune a cikin shagon, to kaga nan kuma ba zai yi shagon zakka ba shi shago sai nan da aka sai da shi ake masa zakka kayan cikin sashi wa zakka saboda haka inda wannan kudin sa kudin da ya mallaka bai fi dubu ɗari hudu ba ga kudin da yake juya sun kai miliyan biyu amma yana da gida da shago wanda in aka fita su za su kai kusan miliyan biyar ma za a ce amma duka zakkar ba za ta hau ba abin da yasa ba za ta hau ba saboda shi shagon yana nan shagon sa ne shago kuma ba a cire masa zakka sai shi an sai da shi ake kira kuɗi sannan kuma wancan gidansa ba mamaki shi yake ciki in gidanka ne kawai ka zauna a cikin ka babu maganan ma zakkarsa sai dai in haya aka bada shi in ba haya ba in kana zaune a gidanka ko ya kai miliyan ɗari ko miliyan dubu ne ma ka kashe to ba za ka tira wannan gidan zakka ba sunan gidan inni ne ma na ka mallake shi ne mallaka ne shi ba a zakka da shi shari'a tana duba dukiyar da ake kula da ita lahu balu amma in kai gida komin kensa ai a wajenka ba komai bane in kaga mutum ya yi gida karfinsa ya fi gidan ne eh in bai gidan ba ba zai gidan ba da saboda haka shi wannan gida in dai ba haya ake yi ba ba zai shirya masa zakka ba in ma haya ake yi kudin hayan za a shirya zakka ba gidan ba gida sai ran da ya sai da shi sai shirya kudin zakka eh na sai tambayar mu ta gaba tambayar yana cewa ya shehu menene ake nufi da zihari wato kamanta iyali da wata muharramiyarsa kuma ya yake kasancewa eh zihari Allah ya kawo shi a cikin suratul mujadala eh ma'ana mutum yana tare da iyalinsa sai wani abu ya shiga tsakanin su sai ce mata in ya taba ta kamar ya taba uwarsa wannan shine zihari kamanta ta da mahaifiya shine zihari ba kamanta ta da wata ba a idda uwarsa ne ya kamanta ta yace in dai har ya zai amfani da ita zai yi amfani da uwarsa kenan to wannan ba za a ce ya sake ta ba a ya faɗi kalmar da musulunci ba to saboda haka maganinsa in yana son matarsa ba zai sake kusanta ta ba sai ya yi azumi wata biyu kwana sittin a jere in kuma ya ƙi yin azumin ya ƙi kusantar ta ta kai ƙara in ta je wajen alkali alkali zai bata wata biyu ta je ta saurare shi zuwa wata biyun nan ya fara kafara in ya fara kafara to zai dawo mata in ya iya fara kafara har wata biyu ya kare sai ta to tunda dai har ya ki kafara sai kenan yana so ya shugar da ita ne to a raba auren shi kenan alkali sai ya raba auren sai ta je ta yi aurenta shi kuma shi kenan amma inda zai dawo dole sai ya yi kafara wannan shine zihari wallazina yazharuna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allahi waladnahum wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zuran wa inna allaha la yaqulun ghafur wallazina yazharuna qaw yuzahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahrir raqabatin min qabli an yatamassa faman la yusadi fa yatamu 60 fa man yusadi fa yamu sharaini ko mutatabi'aini yawa ko sai ya yi azumin wata biyu da na zada wa masu kasa shi ne ya yi kafara wannan magana da ya fada shi ake cewa zirari na ya tambayar mu ta karshe mai tambayar yana cewa ya shehu ina tambaya akan shin ana yi wa sallar nafila kabli ko ba'adi ana yi na da ana yi in abin da ya bari ya eh, abin da ya bari a cikin nafilar a cikin farilla abin farilla ne amma a nafila kuma in dai zama nafila ai sunna ce wa ita ita ai ba farilla ba ce to saboda ka abinda za a bari ya zama farilla a can idan aka bar shi da yawa a cikin nafila shikenan sai a dauka sun an bar sunna a cikin sunna eh sai sai mata ana yi sujada eh amma ba kowane abu kai masa sujada misali raka'a guda ya bari kaga in a farilla ne ka bar raka'a ai baka da sallah to in a nafila ne sai kai sujada in kai sujada ya isa ya isa wa wannan raka'a da baka yi ba ko kuma dai ko ruku ka bari ko sujada irin waɗannan dai sai in ka basu a nafila su sunnoni ne a nafila in ka basu shikenan za ka yi kabli za ka yi ba duka in ka basu za ka yi kabli in kuma ka ƙara su misali ka ƙara da kana so kai nafila raka biyu da kai biyun sai ka tashi sai da ka je kai raka a kullo raka har ka daga daga rukuyi sai ka tuna ai wannan raka ta uku ce to in kana so an baka zaɓi biyu in kana so ka ƙara sata ka sake kawo wata sai hudu saboda babu nazila da ka uku eh shafa'i da witiri ma witiri ai da yake yawa shafa'i biyu ne to in ko ka kawo wata su zama hudu shikenan ka bar sallama tsakanin shikenan ko kuma in kuma ka ga a kai fa biyu kawai kake so wannan ta ukun ba ka son ta to shikenan ka ka sauka ka sallame sai kai mata badi ka ƙara ka ƙara sallaka
a ƙarshe akwai masu buƙatar addu'o'i kamar haka wanda ya rubuto ya ce ya shehu ina neman addu'a mahaifina ba shi da lafiya tsawon shekara ashirin ba shi lafiya sannan kuma akwai wanda suke so a yi musu addu'a su ma Allah ba su lafiya Allah ba da lafiya amin Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya amin abin da yake damu mu Allah ya kiyaye shi amin abin da muke so Allah ya ba mu shi na alheri ne amin Allah ya sa mu a cikin abin da zai amfane mu a rayuwar mu amin ta duniya da ta lahira amin Eh, Allah ya raba mu da duk abin da zai dawo mu duniya da lahira amin Allah ya mana albarka Amin.
Allah ya mana albarka Amin.
Allah ya mana albarka Allah kuma ya ba mu ikon yin azumi lafiya Allah ya sa mu yi azumi ah, Allah ya karbi kuma dukkan ibadunmu da dukkan ayyukanmu Ah, a duk abin da muke nema Allah ya biya albarka mu zalla sallallahu alaihi wasallam amin Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya amin Allah ya kiyaye mana imanin mu da mutuncin mu da addinin mu amin Allah ya kare mana garin mu amin Allah ya kiyaye mana jihar mu amin Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah amin ya kiyaye mana dukkan kasashen musulmai duk inda suke amin بركة النبي صلى الله عليه وسلم آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين وقنا عذاب النار.
آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمين.
إياك نعبد وإياك نستعين آمين.
صراط المستقيم آمين وهذا الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق الذي يوم الدار العظيم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين وسلام على المرسلين آمين.
الحمد لله رب العالمين الحمد لله alhamdulillah muna da bako kamar yadda muka saba da yake kullum yawanci baki suka zo da yanzu kuma ga shi a kuma ne. Eh, Ka samu bako kuma ba ba- zai bude gobe insha Allah.